بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد بن صادق الوعد الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da baiwansa da fallon sai sake haɗa wannan rana ta juma'a ashirin da ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyu a ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya zama na arba'in da biyar kuma na ƙarshe sai kuma ba ramadana in Allah kadar rayuwa a wannan masallaci mai albarka na jumma da ke anguwar madaki garin gombe a cikin littafi mai albarka na fiqhul maliki wato sharhin ashmawi idan ba manta ba muna cikin babin makaruhan sallah abubuwan da ba a so a aikata cikin sallah shafi na ɗari biyu da uku a Sheikh Abdulbari al-Ashmawi ya ci gaba da irga mana abubuwan da ba a so mutum ya aikata yana cikin sallah yace wa du'a'u bil ajaniya lil qadiri al arabiyya mutum ba a so ya addu'a da yaren da ba larabci ba muddin yana da ikon yin larabci dalilin wannan hadisin sai da abdullahi ibn umar Allah kara masa yadda kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala من أحسن منكم أن يتكلم بالعربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاق cewa duk wanda zai kyauta magana wato duk wanda zai magana mai kyau da larabci kada ya magana da farisanci yaren Iran yace domin mutum ya iya larabci ya yi farisanci yana garar da nifaq munafurci a cikin zuciya a tajiddin ibn taymiya yace wannan maganan tana kama da maganan sayyidina umar ibn kaddab Allah ya kara masa yadda amma tawaika maganan da aka yi tarafin su zuwa ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam a to akwai bayani akai ya akwai akwai maganganun da malamai suka yi akai na tawaika maganan ya zo a cikin mudawwana imam mali yace akarahu an yad'uwa الرجل بالأزمية في الصلاة ina ki mutum ya yi addu'a da yaren da ba larabci ba a cikin sallah sai larabci sai aka tambayi ibn qasim ara aita malikan ya karo lil ajamiyan ya halifa bil ajamiya wa yastaskilu kana gani imam malik ya karhanta mutum ya yi rantsuwa da yaren da ba larabci ba kuma yana ganin girman hakan yana nauya shi sai ya ce lallai yana ganin imam malik yana ki a yi da a yi rantsuwa ma da larabci ba shi ne rantsuwa na kalmomin larabci wallahi tallahi billahi donan larabci ne amma a yi rantsuwa da wani larabci ce yana kin wannan sannan ya ce wa akhbarani malik anna umar ibn khattab na narratil ajim قال إنها خب yace Imam Malik ya bashi labari cewa sayyidina Umar bin Khattab ya hana ai da dana na ajima to a ringa magana na ajamancin da ba za a gane ba ajamancin ma ai da dana to a kau ai yadda ba za a gane maganan ba ai wani yaren da ba larabci ba ta yadda ba za a fahimci ne aka faɗa ba yace wannan kaman wani abu ne na gishu na hayinci shine kabbun wato gishin wa khiyana hayinci ne kai yare ka yi larabci ka yi wani abin da ba za a fahimta ba. Abu na biyu, walil tifatu su sallah. Makaruhi ne mutum ya yi waiwaye a cikin sallah. Dalilin wannan hadisin mulmina Aisha Allah ya ƙara mata yadda, ta ce, Sa'altu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam na iltifati fi sallah. Na tambayi sai na Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam akan waiwaye a cikin sallah فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة من صلاة العبد من الله صلى الله عليه wannan wani faucewa ne da shedan yake faucewa a cikin sallan bawa shedan ya fauce ya wabce wani abu daga cikin sallan bawa ya zama yayi waiwaye lokacin da yake cikin sallah da kuma hadisin Ali Zarril Gifari Allah ya tsara masa yadda yace qal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا يزال الله عز وجل مقبلا على عبدي وهو في الصلاة ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه yace lokacin da bawa yake sallah ba zai bawan ba zai gushe ba Allah na fuskantansa matukar bawan bai waye ba idan ya waye Allah sai bar shi in sarafa anhu ya zo a cikin mudawwana an tambayi Imam Malik الالتفات في الصلاة أيكون ذلك قاضيا لصلاته waiwaye a cikin sallah shin wannan zai yanke sallah mai sallah ya bata ma sallah su kenan imam ali yace la ba ya bata sallah bane ya rage ladan sallah ne ba bata sallah ba saboda haka waki dan rabi ya karbo daga hasan yace inna iltifata an yamini wa an shimali faqad madda salatu wa in istadbara al-qibla istaqbala salatuhu yace waiwayen da za a yi hagu ko dama a can alari sharhin da muka yi na misul asar ya kawo mana nau'o'in waiwaye ya kawo mana wanda ido zai yi akwai wayen da ido ne kawai zai waiwaya akwai wayen da kai zai waiwaya akwai wayen da kuma jiki gaba ɗaya zai juya ya kawo mana in bambanta ba bambance bambance na wannan waiwayen yace to idan mutum ya yi waiwaye hagu dama kadai yace wannan ba zai bata sallarsa ba amma idan har jikinsa ya waiwaya ya juya, ke wannan kan ya sake sallar. Wai nistat bara a da sala, idan dai ya ba da baya, ya ba alƙiblar baya, shi kenan ya sake sallar. Wahabu ibn Wabin, daga Dalham Amru daga Ata daga Bahure Allah ƙara masa yadda ya ce, Maltafata abdin fi salati kaddu illa ƙara Allah ta'ala, ana khairun laka min maltafalta ilaihi. babu zai zama yana cikin sallah waiwaye ba sai Allah ya ce masa ni fa na fi ma alkhairi kan abin da yake waiwaya zuwa gare shi duk abin da ka waiwaya zuwa gare shi to Allah ya fi maka wannan abun saboda haka karka waiwaya ga ganin wani abu wanda ba Allah ba tabaraka ta'ala muddin kana cikin sallah a sai aka tambayi Ibn Qasim idan ce kultu anan shine Abdussalam at-Tanuhi yake fada wato sanun yace sai na tambayi ibnu qasim nace fa in iltafata bi jami'i jasadihi fa qala malik fa qala lam as'al malikan an zalik wa dhalika kullu sawa yace to kana ganin idan kuma ya yi duka fa jikin sa ya juya a cikin sallah me za faɗa yace ibnu qasim yace lalle ban tambayi malik a cikin wannan ba amma ina ganin wannan shi ma daidai ne wato ɗaya yake da wancan amma mashhuri a mazhaba shine wa in istadbar al-qibla a hada salah idan dai ya riga ya ba alƙibla baya to ya sake sallarsa sai makaruhi na gaba yake wa tashbikul asabi tashbikul asabi shine kana sallah ka yaka da yatsunka ka hada ya ka shigar da yatsu da kare asabi fi badiha kana cikin sallah ka shigar da yatsunka haka ka gwama su kai tashbiki to ba a son mutum yana cikin sallah zai yatsunsa haka a dalilin wannan saboda hadisin Ka'ab ibn Hujra Allah kara masa yadda yace da kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almasjida wa qad shabaktu baina asabi manzo Allah sallallahu ya shiga masallaci sai ya same ni nayi tashbikin yatsuna nayi yatsuna haka fa qali ya kab idza kunta fi masjid fala tashbik baina asabik sai manzo Allah ya kawo idan kana cikin masallaci kada kai haka da yatsunka kada kai tashbikin yatsunka fa anta fi salatika man tadarka salah mutukar kana jiran sallah a masallaci kana bayan masallaci kana jiran sallah ba ta yi magariba kana jiran isha to hukuncinka hukunci wanda yake cikin sallah ne saboda haka mutukar kana jiran sallah to kana kaman kana cikin sallah ne saboda kar kai tashbikin yazonka a mutukar kana cikin masallaci a sai ce wa farqa'atuha farqa'atuha shine yin yatsu haka kana cikin sallah ka ringa kes kes ko ala zaman tayya ko ka ringa haka da yatsunka ban san sunansa da Hausa ba ka ringa ketket din yatsunka farka to yace to wannan shi ma ba a so kai kana cikin sallah ka ringa kirkir da yadunka dalilin wannan kuma hadisu sai na aliyu karramallahu waje wanda ke marfu yace la la tufarqi asabi ka wanta fi sallah kada kai haka da yadunka matikar kana cikin sallah kar kai haka sannan ibnu qasim yace wa samitu malikan yakrahu an yufarqi'a ar-rajul asabi'ahu fi sallah imam malik yaki mutum yazo yana haka da yatsunsa yana cikin sallah kuka ce zaman tayya ne ka gama ka ce zaka yi ta karkar da a kana cikin sallah ne nau'i ne na wasa yana nuna cewa nau'i na wasa ne sai kuma da ke gaban gana da Allah tabaraka wa ta'ala ba a so a ganka da wani abu na nau'in wasa a ciki sannan ya zo cikin mudawwana ibnu qasim yace naji malik yana kin ayi haka mutum ya haka cikin sallah sannan ibnu wabin da ibnu abi zib da shuba maula ibn abbas yace sallaitu ila jalb ibn abbas shi shuba yace yayi sallah tare da sayyidina abdullah ibn abbas fa farqatu asabi sai nayi kitkid da yatsuna nayi tafriqin yatsuna falamma salla qala lam alum malaka an tufarriqa asabiqa anta fi salah yace bazan lamun ce maka ba kai haka da yazon ka muddin ana cikin sallah saboda ka in zaka yi sallah idan ma ka fuskanci sallan ba wani abu nau'in wasa a cikin sallar saboda haka ba a son mutum yana cikin sallah ya aikata wannan abubuwa da suke nuna cewa kamar wani abu ne na wasa abu na gaba yace wadu yadaihi ala khasiratihi mutum ya sanya hannayensa akan kuibi kwibinsa maimakon ba ka yi kabzo haka ba sai ka zo ka yi haka a kwibinka ce wannan shi ma ba a so ko dai ka yi sadal ka saka yatsun a hannayenka ko kuma alas sadal ko ka ɗora su a kan kirji amma ba kan khasira ba kan kwibinka ba wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da ba a so mutum ya aikata yana cikin sallah saboda hadisin Abu Hurairah Allah ƙara masa yadda yace na annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rajul muktasir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yi sallah ya sa hannayensa a kwiɗi yana cikin sallah da kuma hadisin zinad bin sabih alhanafi yace yayi sallah tare da ibnu umar Allah ya kara masa yadda ya sanya hannayensa akan kwiɗinsa da yadda da sallah sai yace wannan salbu ne kai a cikin sallah don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana wannan a yin haka a cikin sallah sannan mas'ala ta gaba shine iqa'uhu ika shi ne ikawul kalb kamar yadda ya zo a hadisi zama irin na kare kada ka yi irin zaman kare a cikin sallah yana da nau'i guda biyu da malamai suka yi bayani ko dai ka yi haka irin wannan zaman da a ko dai ba a so ka yi haka ika a cikin sallah wannan shi ne nau'i na ɗaya da malamai suka ce nau'i na biyu shi ne ka yi shi a ka faɗar da ka watsar da kafafuwanka duka biyu kowanne a kowanne yana ɓangaren sa yauwa kowane kafa yana ɓangaren sa ka zauna wannan iƙa shi ma irin zaman kare ne to duk wannan nau'in zama guda biyu ba a son su mutu yana cikin sallah baina sujada sai ni tsakanin tahiyya guda biyu a sujada guda biyu an yi sujada farko ka dawo ka zauna kan kafafuwanka haka ba a so makaruhi ne abinda ake so ka zauna kan kafarka tagu ka zauna kan kafarka ba kan zaka zauna kan duwawunka ba kan kafarkan zaka zauna akwai bambanci zaman tsakanin sujadodi guda biyu da kuma zaman tahiya na farko wannan yana da kamanceceniya amma zaman tahiyan farko da zaman tahiyan ƙarshe yana da bambanci zaman tahiyan farko za ka zauna a lari jilikar yusra ne za ka zauna kan kafanka ne za ka zauna kan kafanka ba haka ba ka zauna kan kafar kafar hagu za ka zauna a kanta kana zaune a kanta zaman ƙarshe kuma za ka zauna kan duwawunka kafanka nan ta fito a duk wanda zai samu liman ya yi wannan zaman ya san zaman ƙarshe ake yi an daga wannan zaman sai sallama wancan zaman kuma idan ka za su samu lima wannan zaman ka san za a ƙaro raka biyu to in dai liman yana idrakin waɗannan abubuwa to shi kenan za ka riska kana zuwa kawai za a gane liman wani zaman ta yi ake ciki ba ka buƙata ka tambaya raka nawa ka yi da zaman kawai da ka kalli liman sai gane wani irin zama ya yi wani irin raka'a wani zaman tahiyan farko ne ko zaman tahiyan ƙarshe ne sai ka fahimta daga nan wannan kan abu ne wanda yake ba irin abubuwan da fuqaha na Kano suke cewa wani daga cikin fatihan Kano babban malami yake cewa ai da zaran an sa mutum ya wuce liman gaba daga tsaye wanda za ka yi lokacin da za a yi kama zai gane cewa ka cancanta kai zama liman ko baka cancanta ba ka gaba babin tsaye wanda liman da ya kamata ya yi a cikin furu amma suna fahimta saboda irin zaman da kai da yadda ka kalli mutane da kuma yadda kai zai nuna cewa ka san aikin liman da zai yi a cikin sallan ko baka sani ba ba kawai a kowa ka samu zai zama limamin ka bane a akwai bukatan ya zama majhulul hal ba a so ya zama limami wanda baka san halinsa ba bai kamata ya ja ka sallah ba saboda ba a son wanda yake fasiki da jawari ya zama limami to haka wanda baka san shi baka san ko fasiki bane kawai ka same shi ko ina kowa zaka bi sallah ko ina a'a ya kamata ka san waye ne ya kai ya ja sallan tukunna ya san masail na sallah sallah ko kuma irin abinda mai kawaidi ya fada tun a kawaidi mun karanta cewa wanda ya yi sallah yadda take ruku da sujada da sanda ina idarwa ka tambaye shi me farilla me sunna me mustabi yace bai sani ba ke bai da sallah in dai ba ya karbi sallan wurin malamai bane in ba irin karatun sahabbai yayi ba karatun sahabbai shine ka zo ka samu malami ka ce malami zuban mu tafiya ta yi nisa gaskiya a karanta a ji a masar nan ba za mu iya ba amma ka gaya min ya ake abu kaza sai malam ya ma bayani in za a yi sallah ga yadda ake yi a karbi sallan daga wurin malami idan aka yi ko baka san wannan farilla wannan sunan sallan ka ta yi amma kai ka ga yadda ake yi ne kai ma ka zo kana yi babu sallah kai kuma ka zo kana koyi da shi a saboda haka ba san irin wannan zama dalili fi'in ali karramallahu ji hadisin sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqa baina sujudayn kada kai irin wannan sunkuyen karen zaman kare tsakanin sujudodi guda biyu sannan daga sai na ali din an karbo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa ya ali la taqa iqa alkalb kar kai zama irin zaman kare kai sai karka irin wannan zama a cikin sallah da kuma hadisin sumram ibn jundub Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan iqadin a cikin sallah ya zo a cikin mudawwana imam Ali yace ma daraktu ahadan min ahli al illa wa huwa yanha anil iqa wa yakrahu yace bari ko da mutun daya ba daga cikin malamai na Madina malamai da ya riska Madina saboda ya ce shi bai taɓa zuwa wani gari karatu ba Imam Malik yace dukkan isan malami a duniya burin sai zai ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ziyartar manzo Allah a Madina ina nan sai in yi karatu a wurin sa yayi karatu wurin malamai sama da dubu da ɗari uku malaman sa amma duka ba wanda ya je ya samu kowa shi yake zuwa ya same shi kowa sai ya zo Madina yi karatu a wurin sa saboda haka yace duk malaman da ya riska bai taɓa samun wani daga cikin mabota ilimi wanda baya hanawa ko baya kin irin wannan zama a cikin sallah ba saboda haka ba a son irin wannan zama a cikin sallah wa takmidu ainihi ainihi sannan mutum yana cikin sallah ya ringa rintsa ido ka dauka rufe ido a sallah shine tsoron Allah a ba haka bane nan ma ba a so kana cikin sallah kana rintsa idon ka kana rufe idon ka wai kana sallah kai mai tsoron Allah a a ba rufe ido ne tsoron Allah ba wannan shi ma ba a son sa saboda hadisin sai na Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qama ahadukum fi sala fala yughmid aynayhi dan da yanku tsaya sallah kada ya rinta idonsa kada ya rufe idanuwansa yace yayi wannan wani abu daban wa wato kadama kadamahu ala al-ukhra daga cikin abinda ba a so ba a so ka dora kafan ka daya kan daya kana cikin sallah ka daya kafan ka daya ka dora kan daya ko kaga ji da tsayuwa ko ne abu ba a so a'a saboda hadisin uyina dan Abdurrahman Allah kara masa yadda ya ce ya yi sallah tare da babansa Abdurrahman a masallaci. Fara'a rajulan yusalli faqad saffa baina qadamai wa alzaqa idahuma bil ukhra. Sai ga mutum yana sallah sai ya haɗe tsakanin kafafuwansa ya jingina ɗaya akan ɗaya. Ya yi zaginta. Faqala abi da kaza raktu fi hadhihi al-masjid 18 rajulan min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam. Sai sai da Abdurrahman tabi ne sai ce ya riski mutum a goma sha takwas sahabban manzan Allah. Wa ma ra'aitu ahada minhu fa'ala hadha qattu ban taba ganin ɗaya daga cikin sahabbai ya aikata haka cikin sallah ba. Sahabbai sha takwas dun naga suna sallah amma ba ɗaya daga cikin su da yake irin wannan abun da kai a cikin sallah. Saboda haka ba a son mutum ya aikata haka. Wa kana min Umar la yufarrij baina qadamayhi ولا يمس يداهما بالأخرى ولكن بين ذلك ولا يقارب ولا يبايد sai na Abdullahi ibn Umar baya ware kafa ka ware kafa sosai a cikin sallah ka buɗa sosai baya yin haka sannan baya hada su kuma ɗaya kafa na taba ɗaya a'a tsaka tsaki baya budawa sosai baya mannawa shine tsaka tsaki la yubayid wala yuqarib ko la yuqarib wala baya kusanto da su sannan baya nesanta su sosai kar ka ce kai a bubbuda kai ta fito da kana tattaka mutane a baina zalik tsaka tsaki ya zo a cikin mudawwana ibnu qasim yace wa sa'alnahu wa suka tambaya imam malik tambayoyinsa imam malik ke yi ba yace mun tambaye shi anil ladhi yuqrinu qadamaihi fi salah ga wanda yake gwawa kafafuwansa a cikin sallah ya harda kafafuwa a cikin sallah ko ya hada kafafuwa a cikin sallah fa aba zalika sai imam malik ya aibata wannan yana gani wannan laifi ne amma walam yarahu shay'an baya ganin abu ne ne ba ta sallah nan ba yana ga yana ganin wannan abun bai kai a cikin sallah ta baci ba bai kai shay'an da za a yi tibar da shi akan mubtilar su salatu ko abin da zai jawo wata wata sujjada na sahu ba amma yana aibata haka baya son ai haka qala imam ali yace wallazi yuqrinu baina qadamai inna ma huwa itimadun alai la ya'tamidu ala idahuma wa hadha ma'ana yuqrinu baina qadamai yace wanda yake gwama tsakanin kafafunsa yana nufin itimadi ne akan akan daya a wato ba zai itimadi akan daya ba ya yi kiranin su saboda ya gaji sai ya dan gwama su ya zama ya rage musu nauyin kenan bai itimadi akan ɗaya ba. Yace to wannan ma'ana yukrinu bayna qadamihi wa akbara annahu kana bil madinati man yaf'alu dhalika fa uiba alayhi yana nufi akwai wanda yake aikata haka Madina sai aka aibanta masa abin da yake yi saboda haka tsayuwa da za ka yi na cikin kushuyi kar ka ware kafafuwanka sosai kuma kar ka manne su kuma kar ka zo kana cikin sallah kana hada tsakanin kafafuwanka ina ga za mu tsaya kan wannan matsala na gaba saboda matsala ce da ta kusan tasha sai mutane gaba daya illa man rahima rabbi mutum yana cikin sallah na tunanin lamuran duniya illa man rahima rabbi za mu tashi akan ta insha Allah illa kadar rayuwar mu zuwa bayan ramadana alhamdulillah mun shafe zama har arba'in da biyar muna karanta wannan littafi na ashimawi kuma ga ramadana ya gabato kamar kuma yadda ya faru bara da bariya da bariya wacce duka a ramadana mukan yi hutu na wannan karatu din to insha Allah za mu yi hutu amma abin da yake sako gare mu gaba daya mu ringa tanzilin karatu musamman fiqhu da mamanansa a yana da bambanci tsakanin sa da fahamu in an ce fahamu ka fahimci abu ka gane shi amma fiqhu an ce kana da fiqhun abu to abin da ka karanta a theory ne zaka saukar da shi practical zaka aikata shi ka zo an karanta ma babin alwala sai a mika ma buta idan kai alwala yadda babin alwala ya fada ayi to kana da fiqhun alwala idan kuma ka zo karanta ka fassara mutane amma ga ba ka yi alwala ba ka yi alwala yadda aka ce ba baka da fiqhu baka da fiqhu baka fahimci alwala yadda take ba to abin da aka ce ka samu fiqhu sai to ka same zaka aikata shi yadda ya karanta shi akwai bukatan abubuwan da muke karantawa na hukunce hukuncen sallah ibadat idan muna sauke su a cikin ayyukanmu kar ana ganin ɗalibi da yake halartar karatu kuma yana alwala ba yadda karatun ya faɗa ba ko yana sallah ba yadda karatun ya faɗa ba, to wannan baka da fiƙihu. Magabata, wannan suka samu, suka riski abin da suka riska, za ka samu babban limami bai kai risala ba, bai taɓa karanta risala ba, amma tsoron Allahnsa da aiki da abin da ya karanta ya fi yanzu wanda ya karanta mudawwana. Saboda menene, sun saukar da abin aikace suna aikata shi. Yanzu kuma muna ɗaukan aiki daban, karatu daban. Da mutum ya haddace abubuwa da yawa, ya karanta abubuwa da yawa, amma kuma ina yake wurin aiki da su ko oho to mu wuce wannan mas'a wannan marhala wannan matakin mu je mataki na gaba abu na biyu abin da yake gaban mu shine ramadana wata ne mai girma kwarai da gaske a da yake da farla kwarai da gaske wanda sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace idan watan ta kama akan rufe dukkan kofofin wuta ba za a ƙara bude su ba akan kama shedanu a daure su da aljanu masu taurin kai gaba ɗaya za a daure su ba za a sake su ba sai Ramadan ta wuce. Sannan akan bude kofofin aljanna, aljannai gaba ɗaya za a bude kofofin su. Ba za a rufe bai bayan Ramadana, kowane dare daga cikin Ramadana ana yanta bayi daga wuta. To wannan babban alkhairi ne kwarai da gaske. Sannan wanda ya riski Ramadana ba dabaran ka bane. Ba asalin ka bane ba wayan ka bane. In kaga Allah ya kaddara ka riski Ramadana to wannan falala Allah ya maka. Kar ka yi wasa da wannan ni'iman da Allah ya maka. akwai waɗanda bara mun yi azumi da su muna zaune da su a nan muka yi hutun ramadana mun yi azumi da su amma bana ba su riski ramadana ba akwai wanda yanzu ba za su riski ramadana ba kai da Allah ya riskar da kai in kaga ka riskar to ba dabaran ka bane ba wayon ka bane ba asalin ka bane a falala Allah ya maka ka yi wasa da wannan da'ama da Allah ya baka dama ce mai girma abin da zai nuna ma girman daman shine wata rana Dalha ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya Dalha ibn Ubaydullah yayi wani mafarki mafarki ya bashi mamaki wasu sahabbai guda biyu mutane guda biyu suka zo suka musulunta wurin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokaci daya da suka musulunta sai ɗayan su ya zama mai kokari sosai a wurin yaki yana kokari a wurin yaki bayan azumi suka musulunta a wurin yaki sai ya shahada ya rasu ɗaya ya ci gaba da rayuwa har ya riske ramadana ya zai azumi bayan ramadana sai ya rasu a gida ba shahada ya ba Allah sai ya mafarki ya ga waɗannan mutane guda biyu ga mai kira a bakin kowal aljanna ya zo ya ce kai ku zo ɗayan wane ɗaya ya zo ya shiga aljanna sai ya shahada yana ganin shi ya shahada sai ya zo shahidi na wurin yaƙi sai ce a kuma ba kai ba wancan shi zai fara shiga sai aka ga wanda ya mutu a gida irin mutuwan da sahabbai wasa bukatansa a ce ka mutu irin mutuwan mata ba fagen yaƙi ba sai aka ga shi aka kira shi aka ce shi ake nufi ya fara shiga sai ya fara shiga sai diga baya aka ce shi hidi ya shiga sai wannan mafarki ya bashi mamaki sai zai na ga sahabbai labari har ya isa wurin su na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mamaki kuke yi me zai hana shin bai rayu bane bayan sa yace ya rayu ya yi wasu ibadu yace shin bai hari kira Ramadana ba kace ya riski Ramadana ya yi azumi Ramadana ce ya yi ibada ya bulila ce ya ya yi yace to da wannan ya samu wanda ya riski Ramadana ya yi azumin Ramadana imanin wace saban ya yi kiyamul layl na Ramadana ya ribaci abin da ake samu Ramadana to zai riski sama da abin da shahidi ya riska saboda haka in ka riski Ramadana babban falalan Allah ya maka kar ka yi wasa da wannan daman baka sani ba Ramadanan nan ko ita ce Ramadanan ka na ƙarshe a rayuwa saboda haka ribaci abin da ka samu ka riska wanda ya ribaci yau dinsa ya ribaci rayuwarsa abu na farko kenan abu na biyu idan ka riski ramadana akwai nau'in ibadu da ake so a yawanta a cikin ramadana ibada na farko da Allah ya shar'anta a ramadana ita ce azumi kuma natijan da ake samun an yi azumi Allah ya faɗa mana cewa ya yan lazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wanda kai imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wanda suka zo kafin ku idan kun yi azumi ala Allah nan malamin tafsiri suka ce littaqi tabbas za ku samu tsoron Allah in dai kai azumi yadda yake ka kiyaye sharuɗansa da komai tsoron Allah ka zai karu to idan kai kana azumi ba ƙarin tsoron Allah sabon da yake a wajen Ramadana gulman da kake yi yi da mutane da kake yi da komai da yake a wajen Ramadana yanzu Ramadana ya zo kana aikatawa akwai alaman tambaya kan Ramadanan ka. Allah ya ce tabbas za a samu tsoron Allah in an yi azumi. Ka azumi baka samu tsoron Allah ba. Azumin ka bai yi ba. Saboda haka ana yi azumi na ɗaya kenan ana kiyamun laili man qama ramadana imanan wa tisaban ghufra lahu ma taqaddama min zambi wanda ya kiyamun laili a ramadana da imani da neman lada an gafarta masa abin da ya gabatar na daga zunubansa abu na uku ana infaki shi ne kuma fi girma shi yasa wasu malamai suke fara kawo shi kaman mai minhaj shi ya fara kawo abubuwan da ake so aika zara zan sai ya fara kawo infaki sadaka ciyarwa saboda duk sauran ibadu idan kai su kai kada su amfana in ka kwana sallah makwacin ka zai samu wani abu ko dan gidanku ba abin da ya riska amma ka dauki kwanon shinkafa goma ka kaiwa wane ai shi ma ya samu ko to kai ka fi shi samu ibada da kai wani ya amfana bayan kai ta ci muhimmanci karkace kai baka da kwano goma da zaka bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ba mai azumi abun bude baki anan mutane sun yi fana kan abun bude baki ciyarwa kawai ake nufi hadisin yana nufin ciyarwa sai muka ringa rige rige wurin sama marasa galihu abun bude baki muka manta da su sun rasa abun zuhur bai da abun da zai suhur da shi bai san ina zai dosa ba zai suhur amma lokacin bude baki masha Allah ko ina na ka kawo wan bude baki ana yi amma yana taggab yana tsoro ma lokacin sauri yayi saboda bai san da me zai sauru ba to kada mu shagala da bayar da bude baki kada mu manta da sauri wanda ya bayar da lokacin sauri ya fi wanda ya bayar da lokacin bude baki saboda wanda ya taimako lokacin da aka fi bukata ya fi samun lada lokacin bude baki ana bukata amma wasu sun yi ka dauke wannan bukatan wasu sun yi shikenan bukatan ta ragu lokacin da kuma ba a yi sai kuma ka gane wannan lokacin ka zo kai to sai ka fi samun lada saboda haka a kowane lokaci na cikin ramadana ka taimaki wani abu ne mai kyau sabai suka ce ba kowa daga cikin mu yake da abun da zai ba wani ba manzo Allah ce ko da tsagin dibino dibino da ka samu kar ai maganar cewa ka fara ango alaji ne kai ma zaka yi ai dibino da kan bai fi karfin ka ba ko to ka raba dibino ɗayan da ka samu ka raba shi biyu ka ba shi rabi ka samu wannan ladan ka samu ladan wunin azumin sa wunin da ya da azumin nan kai ma za a baka ladan azumi biyu kenan da azumin ka da azumin wanda ka ba abun buɗe baki manzo Allah ce ko da ruwan sha ne fiya wata ba ta fi karfin ka ba ko in ta fi karfin ka ta dawo naira ashirin to in ka ba wani ya buɗe baki shi ma za ka samu wannan ladan saboda haka duk wani abu da ka samu wani bai samu wannan ba kar ka yi maganar ciyarwa ka fara kallon alaji ne kai ma alaji ne akan wani saboda haka kowa ya ga me yayi musamman azumi ya riski mutane a cikin wani yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda kowa ya san waye shi karfi kuma kowa ya san waye shi bukatun taimako kada ka takaita wa kanka lada irin wannan lokaci kada ya zama muna zubar da abinci mai tsada a irin wannan yanayi kamar yadda Shehu Usman ya faɗa muna ci din kar muna zubarwa mun sha maimaita wannan kissa na Shehu Usman Fori tafiyansa da almajirinsa aka samu abinci ce za mu ci ko za mu zubar almajirin ya ce a mu ci mana sai shehu usman ya ɗauki abincin ya bada shi sadaka a ƙara tafiya a ƙara samu abinci za mu ci ko za mu zubar ya ce a mu ci ya ga an bada shi sadaka za ka samu na uku mu ci ko za mu zubar ya ce a ƙara makalla mu zubar sai ya ga an ja an ce bismillah ce ban gane wannan karatun ba ya ce ai wancan da muka bayar shine wanda za mu ci na har abada a lahira wannan kuma da muka ci bayan awa kaɗan za mu je mu zubar da shi a bayan gari saboda ka zubarwa ne yadda abinci yake da tsada kar kai ta zubar da shi baka ci ba ko kaɗan ya kamata tunda mai tsada ne ka ci ya zama wanda zaka ci a lahira kada ya zama kawai wanda zaka ta zubarwa a toilet a can gaba ma ka nemi wanda zai kwashe ma ya ce ba zai kwashe kyauta ba sai ka biya shi inda ka zubar din saboda haka mu ringa ci kar muna zubarwa zalla mu kokari duk yanda muka samu duk karancin sa so mu ci a cikin kar mu zubar duka kar mu duka mu cinye shi ba mu ba wani ba ma'ana wannan yana da muhimmanci sannan mu sani azumi yana da mataki guda uku akwai azumin yaku bayi azumin am gama garin mutane akwai azumin khasa kebantattun mutane akwai azumin khasatul khasa akwai azumin kebantattun kebantattu azumin yaku bayi gama gari shine imsaku anil akali wa shirdu ga shani nisa min dulul fajr la ghurubi shams ka kame ba shi ba cin abinci ba sha ba kusantan iyali daga hudon alfijir zuwa faduwar rana shikenan azumin amawa kana azumi amma irin wannan ne manzo Allah yake cewa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju man lam yada qawla az-zur wal amala bi falillahi la yajid min an yada ta'amahu wa sharabahu da yawa mai azumi bai da kowai azumi sai yunwa da ishin ruwa ka sha ishin ruwan banza saboda ka aikata wani laifin da yake rusa azumi a haƙiƙa baka da ladan azumi yace wanda bai bar ƙarya ba yana azumi yana ƙarya ka ce kai baka ci ba baka sha ba tun asuba amma ka zauna kana ta fesawa wanda bai bar ƙarya da shaidan ƙarya ba Allah bai da bukatun ya bar cin abinci ko bar abin sha da ma bai yi azumi ba da ya shi masa saboda ya azumin ma wahalan banza ya bai da lada to azumin ya ku bai kenan mutum zai azumi bai ciwo bai sha ba kadai amma harcinsa bai kiyaye shi ba yana cin naman mutane alhani yana azumi bai kiyaye kunnensa ba yana jin gulma gulma amma yana azumi fa indaka inda sama'il khana sharika li qa'ilihi fantabi domin lokacin da yake jin maganan wani kai ka ce ba ni na faɗa ba da kai da mai saura da mai faɗa da mai sauraro kun yi tarayya ka faɗa ka yana da zunubi goma kai ma kana da goma ai in babu kai ba zai faɗa ba duk son gulmansa ba zai je rufe ɗaki shi kadai ya ringa zubo da gulma ba sai ya samu kai malam mai sauraro ka san me ya faru kaza kaza ya fara zubo maka kai ka ba da gudunmawa wurin yin wannan gulman kai ma kana da lada zunubi da da nashi saboda haka mu yi azumin bayan Allah ke batattu shine yanda kake azumi idon ka zai azumi ba zai kalli abin da Allah ya haramta ba bakin ka zai azumi harcin ka ma'ana ba zai faɗi duk abin da Allah ya haramta faɗa ba kullum ka zai azumi ba zai ji duk abin da Allah haramta jinsa ba wannan shine azumin kebantattu shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna rada suna azumi yace kun bar abin da Allah ya halasta muku na abinci halas ne amma kuma kun zo kuna cin nama mutane wanda Allah ya haramta muku tun kafin Ramadana tun kafin ramadana Allah ya ce la tabbazu kun baban ai bari ma kun lama kai mita takritumuhu kada sashin ku su ringa giba sashi yanzu ɗayan ku yana so ya ci naman dan uwansa mace ke kuna kin haka to ku ki wannan ma dan uwan wancan ne to mu kiyaye wannan azumin ki ba da cike ba to azumin annabawa ne ke da zarar sun yi azumi to ba za su tuna wani Allah cikin zuciyarsu ba har su sha ruwa wani Allah yana sa zuciyar suna ganin azumin su ya kare wannan sai annabawa saboda haka mu kiyaye duk abin da yake bata azumi kowa ya fi kowa sanin kansa wanda zai amfani da ramadana shine wanda kafin ramadana zai yi muraja kansa zai wa kansa hisabi yanda duk wani ya san ka ka fi kowa sanin laifin da yake tsakaninka da Allah ko tsakaninka da bayan Allah ka gyara kafin ramadana ta zo saboda ka ribaci ramadana sannan abu na gaba da ake so a yawan ta ci ramadana karatun qur'ani saboda watan Qur'ani ne karatun Qur'ani saboda watan Qur'ani ne mu ci gaba da karanta Qur'ani mu duba yadda magabata suke karanta Qur'ani Imam Shafi duk wuni da Ramadana sai ya sauka Qur'ani ɗaya daga wani daga cikin magabata Ramadana kullun ya sauka biyu da rana zai yi daya da dare zai yi daya to mu yawan ta karanta Al-Qur'ani a cikin Ramadana watan Al-Qur'ani ne da ne da aka saukar da Al-Qur'ani mu yi ƙoƙarin wannan yawan ta karanta shi a cikin Ramadana sannan muna halartar wuraren da ake a bayanin ainihin ma'anan alkur'ani saboda mu riski ma'anan samun aiki da shi abu na gaba ana yin itikafi a cikin ramadana da kiyaye kuma sharɗan itikafi shine mutum da zuci masallaci ya zauna sai yana sunan bai gushe ba ran itikafi ga Allah yana itikafi a cikin ramadana musamman goman ƙarshe a cikin ramadana sannan ana umra a ramadana muddin baka taba yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce umra a ramadana yana daidai da hajji tare da shi sallallahu alaihi wasallam amma idan ka yi umran farko to yanzu kan ka sallami su umaru suna cikin yunwa ka ba su abinci ya fi ka tafi umra a fadin wasu malamai saboda haka Allah ya riko da hannun mu Allah Allah na ramadana Allah ya isar da mu ramadana kuma inda magabata suka yi wata shida suna roƙon Allah ya nuna mana ramadana sai kuma yanzu ka tura ramadana ya ka jira gaban ka ya fadi magabata wata shida suke suna roƙon Allah Allah ya kai su ramadana ba kana tsoro kai saura kwana goma fa kana jira a saura kwana tara fa a kana ta tsorata a'a nema ake Allah ya kai ka saboda wataƙila a wannan ramadanin Allah zai yanta ka daga wuta ka tsira ka kala kuma in sun yi ramadana wata shida za su suna addu'a Allah ya karba musu ibadan da suka ramadana ba kawai ka ce shikenan nayi alhamdulillah mun yi ramadana kam a'a ka san Allah ya karba ko bai karba ba ki ta addu'a Allah kuma ya karba mana abin da muka yi ramadana Allah ya karba mana don Allah ya karba shikenan ka kala Allah ya nuna mana ramadana kuma ya karba mana ibadan da za a cikin ramadana Allah ya riko da hannuwanmu اللهم صل على سيدنا في الاولين وصل على سيدنا في الاخرين وصل على سيدنا في الى الدين يا رب بذاتي بصفاتي فكلنا نستعين الحالي سبر قلوبنا بما انت من سيدنا نصر الدين وادي كل دين او يا زيد المباركات كل الله بلا مشاركه جد ان كنا وراسنا الى جد سنة جسر وشنا شرك وقصر الى صلى ربنا صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الله ثم سلام وصلاة بها يسر الأرزاق والعيش والقوت عليه صلاة الله ثم سلام وصلاة بها كل قرب الفرج سبحان ربك رب العالمين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين